الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 21 ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1434 daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2013 wannan shine kasar na 36 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar profesa matsar az-zahrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi za mu tashi a fasli na biyu wanda dama mun fara shiga shi a inda mala ya ce at-tadwinu fil qarni thani al-hijri tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da ilimi a karni na biyu na hijira yashmilu hadha al-qarn asra jilain wannan karnin ya tattaro ainihin wato asra jilain wato zamunna na al'ummomi guda biyu al'awwal zamanin al'umma farko wanda wannan karnin ya tattaro sigaru tabi'i kananan tabi'ai iz ta'akharat wafatu ba'dihim ila ma ba'da mi'a ila ma ba'da sanati 40 wa mi'a hijriya an samu rasuwar wasu daga cikin waɗannan ainihin kananan tabi'ai ta yi jinkiri har bayan shekara ta 140 har bayan shekara ta 140 akwai waɗanda sun rayu har zuwa wannan lokaci sannan suka mutu wa qad sabaqa al-kalamu an asarihi bayani ya gabata dangane da irin tasirin su da suka yi wa juhudihim da kuma kwazon su fit tadwin wajen tattara sunna da rubuta ta dimnal kalami an juhudi jili tabi'in waɗannan bayanai sun gabata ne a tattaruwar bayanai da aka yi a baya na ƙwazon zamanin tabi'ai kullihi bi mukhtalafi tabaqatihi wato dukkanin waɗannan zamani na tabi'ai da kuma mabambantan darajojinsu wato tabakokinsu daga ciki akwai kibaru tabi'in akwai sigaru tabi'in akwai ausatu tabi'in to bayani ya gabata dangane da ƙwazon waɗannan nau'uka guda uku ko to in har ka fahimci haka to kaga kenan an yi bayani dangane da kwazo na sigaru tabi'i domin tabi'ai sun kasu kashi uku akwai manya akwai tsakatsaki akwai kanana to kaga tunda mun zo yanzu muna maganar kwazo dangane da kananan tabi'ai dangane da tara sunna kuma a can baya an yi bayani dangane da kwazon tabi'ai da dukkan nau'o'insu guda uku kaga har da waɗannan an shigar kenan ammal jilu sani al'umma ta biyu daga cikin waɗanda suka rayu a wannan karni na biyu fahum atba'u tabi'ina sune tabi'u tabi'ina an gane jama'a malam yake cewa alhalaqatu salisa wato waɗannan sune da'ira ta uku wato kenan ta sigaru tabi'in afwan tabi'ai an gane sigaru tabi'in sai kuma atba'u tabi'ina sai ce ba'da jili sahaba wa tabi'ina to kaji abin da yake nufi da alhalaka as-salisa wato ba'da jili sahaba wa tabi'in bayan zamanin sahabbai da tabi'ai to sai kuma alhalaka as-salisa ita ce atba'u tabi'ina an fahimta fi silsilati ruwati sunna a cikin jeren giya waɗanda suka ruwaito sunna sahabbai sun ruwaito sunna tabi'ai suka ruwaito daga gare su sa'annan tabi'u tabi'ina suka ruwaito daga su waɗannan ainihin sahabbai malam yake cewa wa naqalati dini ila al-umma daga kuma cikin bayanin tarihin jeren giya waɗanda suka ɗauko addini suka kawo ga al'umma ولقد كان لهذا الجيل أثره الرائد wannan al'umma ta tabi'u tabi'i na su ma suna da ƙwazonsu wanda yake mai gwaɓi ƙwazonsu wanda yake na alheri wato arra'id wato kwazo wanda yake mai nagarta su ma suna da nagartaccen kwazo da suka yi fit tasaddi li ashabil bid'a wal ahwa wajen tinkarar yan bid'a da kuma masoya zuciya wa muqawamatil kadhib da kuma kokarin murkushe ƙarya allazi fasha fi hadha al asri wadda ƙarya ta yadu a wannan zamani ala aidi zanadiqa a hannun zindikai waɗanda sun shigo cikin addini ne dama don su bata shi allazina balagu zirwata nashatihim didda sunna waɗanda a wannan zamani sun kai iya kololuwar wato tudu wajen ainihin fada da sunna warwatiha da kuma fada da masu riwaya sunna fi muntasafi hadhal qarn a daidai tsakiyar wannan ainihin karni mala yake cewa hatta tarra al khalifatu al mahdi har sai da aka samu khalifan musulmi al imam al mahdi rahimahullah Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi har sai da ya tirsasu ila taklifi ahadi rijalihi kaji dalili kenan wato idan da a ce kai da komowansu bai kai ya komo ba ko ba a buƙatar sai an yi wani shiri na musamman dangane da faɗa da su amma saboda nishaɗinsu da ɓarnarsu ta yi yawa har sai da khalifa ya kai kafa wato wata hukuma ta musamman a ƙarƙashin wani daga cikin mazajen shi da ya nada wanda yake ainihin wato ko ya tatabba'u akhbarahu wanda zai rinka bibiyar bayanai a kansu yana sanin me suke ciki me suka kulla me suka me suke ciki wat eh bi tatabbu'i akhbarihim wato ya kallafa wani daga cikin mazajen gwamnatin shi da ya rinka bibiyar labaransu wata dhiqi alaihim da kuma kuntata musu fi aukarihim a duk tsurkukin da suka samu kansu ko a ina suka samu kansu a je a kukunce su anan fa asbaha zalika rajulu wannan mutum da aka bashi wannan aiki na kuntatawa waɗannan zindikai sai ya waye gari yu'rafu bi sahibi zanadiqa har an san shi da cewa malam mai zindikai wato shi zindikai ne kawai aikin shi ina fata an gane gashi na ƙasa mala ya ce ƙalal imamu zahabi fi tarjamatil mahadi fi siyar al'imamu zahabi da ya zo tarihin al'imamul mahadi a cikin siyar alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ɗaya ga ta nan siyar ɗin na fitar da ita ya ce wa kana kasaban fi zanadiƙa ya kasance mai dirani akan ainihin zindiƙai bahisan anhum kuma mai yawan bincike a kansu وقال في التذكرة أتكل لتاف تذكرة الخفاف الإمام الذهبي المجلد ندعي شافي ندعي بيود أربعين دهدو إذا ما ذاتنا نازو دي تسيدي إذا شافين تا بيدي da ainihin wato wannan bugun da shi professor ya bar ba kuma ban tsaya gaskiya na kula da shafin wannan din sai ce wa kasaratu mahasinihi wato almahadi yawan alheran shi almahadi وتتبعه لاستئصال الزنادقة da kuma irin yadda yake bibiyar labaran zindikai don ya tumbuke su abu ne wanda yake ya yadu sarki ne kuma mai ilimi ne sai ya ainihin sa ido akan zindikai waɗanda ke bullo da munanan aƙidu har ya kafa wata hukuma ta musamman kaga za ka iya kiranta hukumar hisba a yanzu domin bibiyar labaran waɗannan wanzur al-fatawa ibn taymiya yace ka duba fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 4 shafi na 20 wanzur qissata qatlihi lil muqanna sannan ka duba kissar kisa da al-mahdi ya kashe al-muqanna wa man ma'ahu min az-zanadiqa da shi da zindikan da ke tare da shi fil bidayati wan nihaya a cikin littafin al-bidayati wan nihaya wato na ibn kathir mujalladi na goma shafi na ɗari da arba'in da biyar ku natsu a nan ya ce in kana son ganin yadda al'amari ya kwaranye an samu wani katafarin zindiki wanda da gwamnatin mahadi ta tasa shi gaba har sai da aka kashe shi a nan profesa ya ce sunan shi al-muqanna amma dukkan littattafai da ne ta bi na tarihi sai na ga sunan ba nunun bace a wannan wuri zan zo in karanta muku za ku ji in ya so sai in yi bayani akan haka to wannan almuqanna din nan wani zindiki ne da shi da waɗanda suke tare da shi mahadi ya tursasa su sa har sai da ya kuntata su ya kama su ainihin aka kashe su Allah madaukakin sarki ya raba musulmi da sharrinsu ga littafin albidayatu wa nihaya ta al-imam al-hafiz ibn kathir al-dimashqi wannan tana dauke da juz'i na tara da kuma juz'i na goma ina fata an gane sun kawo hawadis abubuwan da suka faru ne na tarihin musulunci tun daga ainihin khalifancin abdulmalik dan marwan da kuma rashe-rashe da aka yi wato mutuwa malamai da sarakuna da manya da suka yi mutuwa tun daga shekara ta 65 har zuwa mace-macen da aka yi na shekara ta 100 daidai sannan ya sake ɗiban tarihi daga shekara ta 101 har zuwa shekara ta 200 daidai ɗi yana cikin wannan mujalladai gashi a cikin ainihin wato wannan bangare kenan na juz'i na goma an gane a shafi na ɗari uku da talatin da biyu sai ce abdullahi ibn muqaffa haka ya zo a nan ba muƙanna ba da muƙaffa haka kuma kusan duk sauran littattafai da hannuna ya kai a kansu da wannan ya zo ban sani ba wallahu alam ɗayan abu biyu ne ko dai ta harifi ya faru a ɗayan wuraren guda biyu ko kuma sunan mutumin yana ɗaukar dukan daidai wato ko an samu taharifi a cikin littafin tadwinin sunna ko an samu taharifi a cikin littafin albidayatu wan nihaya wannan to ko kuma taharifin ya faru daga nuskar da shi professor ya ɗauko ne matsar an fahimta wanda ɗayan waɗannan shi na firin jayarwa wato in ma shi profesa ne aka samu kuskure a wajen bugun nashi littafin wato a cikin bugun tadwini suna ya zama kuskuren anan ya faru sai ya zama inda profesa ya ɗauko mufakka ne mukaffa ne mukaffa da fani amma sai hannun shi ya kuskure ko kuma masu typesetting masu bugawa suka yi kuskure madadin fa'un sai suka sa nono ko kuma ya zama asali daga nan ne kuskuren ya faru a cikin bugun albidayatu wa nihaya kun gane na ina dan zuwa tukuna ina dan zuwa ai yanzu ba maganan kisan ake ba yanzu ana maganan sunan ne sunan ake magana muqaffa ne da fa ne ko muqanna ne ko ba gane abin da ake magana ba
dama ni abin da nake cewa abin da nake mutum da tsaifin daga nan ne kuma ai sunan littafin tarihi sun nuna cewa shi wannan sarki mahadi ya kashe ibn mukaffa a ƙarƙashin dikancin da ya ban ki ba amma yanzu abin da muke cewa wani abu nake muku ishara barin ƙarasa bayani ne mai yiwuwa ya zama tasifin ya faru ne daga littafin tadwini sunna mai yiwa kuma shi mukaffa din ya sa a wajen typesetting aka yi kuskure mai yiwa ya zama daga albidayatu wani haya ne duka waɗannan sunansu ihtimalat menene abinda zan fi karkata akai kafin ita hakikin abu abinda zan fi karkata shine ne taharifin ya faru ne daga ainihin littafin Profesa Matar ko kuma daga inda Profesa Matar ya ɗauko. To idan ba haka ba, yana nuna sunan yana iya zama muƙaffa yana kuma iya zama muƙanna. Kunga duk waɗannan har yanzu sunansu ihtimalat. amma abin da yake daidai insha Allah qaulan wahidan shine muqaffa saboda me saboda anan da ya gama kawo tarihin gaba daya sai da ya kawo yaya ma aka yi sunan nashi ya zama muqaffa din sai da ya warware ma'anar abin a lugance da kuma ya aka yi sunan ya zama muqaffa naka insha Allah muqaffa shine daidai to amma me yasa aka samu muqanna a cikin littafin ainihin matsar zahrani shine ta yiwu daga nuskar da ya dauko aka samu wannan kuskuren ko kuma shi ya kuskuren ko kuma ba shi ya kuskuren ba masu typing ne suka yi to amma ina nesan ta faruwar haka kuma saboda na san shi malami ne kwararre a cikin ilimin taƙiƙi amma kuma ba ma kubutar da shi daga kuskure wallahu alam wannan shine bayani na gashi ibn kafirin ya ce wa abdullahi ibn al-muqanna abdullahi dan muqanna an gane in kana son ganin wuraren da zaka ga tarihin shi ka je ka ɗauki littafin tabaqatu fuhuli shu'ara domin sha'iri ne ƙwararre mai fasaha shi wannan zindikin da aka kashe a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da talatin da takwas zuwa ɗari bakwai da sittin da ɗaya da tarihul kabir na al'imamul bukhari a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da aljarhu wa ta'adil na ibn abdurrahman ibn abi hatimin razi mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya da littafin al'aghani a cikin mujalladi na ashirin shafi na ɗari uku da hamsin da tara da kuma littafin al-muqtana fi sardil kuna a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku da al'asma'ul mufrada a cikin shafi na ɗari da talatin da shida waɗannan na daga cikin littattafan da za ka je ka duba ainihin tarihin ko da yake afwan ba shi ba ne tarjama shi tana cikin wafayatul a'ya na dubo tarihin wani ainihin wato ru'yatu ibn al-ajjaj ne ashe tarjama shi tana cikin wafayatul a'yan da siyaru alamin nubala mujalladi na shida an gane a cikin wafayatul a'yan mujalladi na biyu shafi na 151 siyaru alamin nubala a cikin ainihin mujalladi na shida shafi na 208 da lisanul mizan a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sittin da shida da littafin alfihirasatu na al'imamu ibn nadim kenan a cikin ainihin shafi na ɗari da saba'in da bakwai na fata an gani ga takaitaccen tarihi sun karanto mana a takaice ne kawai don ku ji wasu maganganu a kan shi ya ce wa abdullahi ibn al-muqaffa alkatibul mufawwa marubuci ne kuma wanda yake baki abin magana wato ya iya bakin shi aslama ala yadi isa ibn ali isa dan ali shi ya musuluntar da shi amma saffah wal mansur wanda yake shi isa dan yunus din baffa ne ga wasu ainihin sarakuna daga ciki akwai sarki saffah da kuma sarki mansur wa kataba lahu kuma ainihin ya rubuta mishi kalmomi na ainihin wato wasiya walahu rasailu wa alfazun sahiha sannan shi abdullahi ibn al-muqaffa din yana da yan littattafai da ya rubuta ko yan takaddu da kuma wasu lafuza ingantattu sai dai wa kana muttahaman bizandaka ya kasance ana tuhumar shi da zindikanci to menene zindikanci shine ka kudurce kafirci a ranka dama kai ba musulmi bane sai dai ka shiga musuluncin ne don kai mai kafa angulu ka taɗe musulunci wa huwa allazi sannafa kitaba kulliyati a kulliyatin a kalila haka eh kalila wa dimna wa yuqalu kuma ana cewa bal huwa allazi arrabaha min al-farisiyya ila al-arabiyya asalin littafin na farisanci ne dan dama shi ba farisi ne to asalin littafin na farisanci ne ya juya shi zuwa larabci قال المهدي الإمام المهدي شي سركي مهدي يتي ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفى باب wani littafin zindiƙanci da aka samu sai da ya zama asalin shi daga ibn al-muqaffa ne wa qala al-jahiz bari ku ji abin da jahiz yace jahiz kuma ba mu'tazile ne a can ba a cikin karatun nan shi ma mun yi karatu akan shi mun ji shi ma yana ɗaya daga cikin zindiƙai jahiz to bari ka je za ta ƙara tabbata jahiz ya ce azzanadiqatu salasa zindiƙai mutum uku ne ibn al-muqaffa wa mutai' ibn iyas wa yahya ibn ziyad jahiz ya ce waɗannan duk zindiƙai ne ƙalu sai malamai suka ce wani siyal jahizu nafsahu jahiz sai manta da kanshi wa huwa rabi'uhum shine na hudunsu tsaye wa kana ma hadha fadilan bari'an fasihan tare da haka fa an gane mutum ne wanda yake kwararre e falala sannan yana da fasaha a wajen lugha da wajen adab a takaicen takaitawa kaɗan daga cikin maganganun kenan na ainihin wato abin nan dangane da waɗanda ibnu kafirin yayi sai aka zo aka ci gaba da maganganu dangane da maganganun shi akan lugha aka ce wa kana qatlu ibn al-muqaffa ala yadi sufyan ibn muawiya ibn yazid ibn al-muhallab ibn abi sufra na'ib al-basra ga ainihin gwamnan da aka sa ya ainihin kashe shi kenan Allah madaukakin sarki kiyaye irin waɗannan zindikan su ne irin waɗanda muke fama da su yanzu a nan Najeriya irin waɗanda suke waɗannan kalmomi na kafirci irin su Dr. Yusuf Ali daga Kano da irin wancan arni dan Kahutu da yake cewa Allah Allahu la ilaha illa Shehu Barhama Shehu baka haifa ba haihuwa ka kariya ne irin waɗannan zindikan ne da irin waɗannan zindikan waɗanda wancan mutum wanda yake da mata fiye da ɗari da sauransu ire-iren su ne waɗanda suke haramta halatta wa kansu abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kai tsaye kuma su zo suna jayayya da musulmi akan haka to amma saboda an samu zindikan malamai ne waɗanda su ne gwamnati ta yadda da su da zindikan masu mulki ko kaɗan ba a kallon wannan amma waɗannan mutanen sun fi haɗari fiye da mai juyin mulki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a taƙaice na wannan shine bayani na'am na'am na'am na'am na'am ban sani ba ka karanta tarihin shi anan sayarwa alamin nubala na'am na'am da wannan na shida ne ko ku duba mana mujalladi na shida nawa yace shafi na nawa na'am a ai ana maganan tarihin shi abin nan ne eh shafi na ɗari biyu da takwas ne babu a nan naku ba a nan yake ba daga cikin albidaya ne na karanto shafi na ɗari biyu da takwas wannan na son ne muku ishara kawai gashi ita ce tarjama ta ɗari da hudu a cikin sayarwa alamin nubala gashi yake cewa ahadul bulaga wal fusaha wa ra'asul kuttab وأولي الإنشاء من نظراء عبد الحميد الكاتب وكان من مجوس فارس فأسلم على يد الأمير عيسى عم الصفاح وكتب له واختص به قال الحيثم ابن عدي قال له أريد أن أسلم على يدك بمحضر محضر الأعيان لكن دي تاريخ مسلم تشيني أنا to ga dai tarihin shi nan ga wanda yake so a cikin sayar alamin nubala na fata an gane daga shafi na 208 zuwa shafi na 209 iyakar tarihin bai wuce shafi biyu ne da kwata ko makamancin haka ba na'am Allah ya taimaka na yi amfani da cewa da aka yi wa kana ahadul fasaha ne kawai na ce ɗaya daga cikin mawaka ne wato fasaha tashi ta kitaba ce kenan na'am Allah ya taimaka to gashi na mala yake cewa wa qad nashata al a'immatu wal ulama min hadha al jil fi khidmati sunna wa ulumiha malamai da limamai daga cikin wannan zamani na suwa na tabi'u tabi'ina sun nishaɗantu wajen hidima ga sunna da kuma hidima ga ilmomi na sunna wa himayatiha da kuma kare ta min kulli ma ya shubuha daga duk abin da zai gurbata ta kun ga abin da yake haifar da fada tsakanin ahlus sunna da yan bid'a kenan don in dai har kun tashi za ku karantar da sunna to yan bid'a ku za su yi fada da ku idan ku har 'yan bid'a za su yi fada da ku ku kiyaye wannan in har 'yan bid'a za su yi fada da ku akan kuna karantar da sunna to dole ku yi musu raddi saboda haka maganar mujamala tsakanin ahli sunna da 'yan bid'a bata taso ba to malamai da limamai a wannan zamani na tabi'u tabi'ina sunna shaɗantu wajen ainihin wato yi wa sunna hidima da ilmomin sunna da kare ta daga duk abin da zai gurɓata ta wala aidihim bada at-tadwin al-shamil a hannunsu ne ko kuma da hannunsu aka fara rubutu wanda ya shafi kowane bangare na sunna almubawwab wanda ake babi babi almurattab ake tsayawa tsara littafin zaka littafin hajji littafin aure da makamantansu بعد أن كان من قبلهم يجمع الأحاديث المختلفة مختلفة bayan ya kasance waɗanda suka gabace su daga cikin sahabbai da tabi'ai suna tattara hadisai ne waɗanda suke mabambanta fi suhub a cikin ainihin wato takaddu wal kararis da cikin ƙananan littafai bi shaklin mahadud kuma da wata ka'ida kebanta wato kayyadaddiya kama a ce hadisai guda ɗari ko kuma hadisai guda ɗari uku ko makamantan haka ina fata an gane wa kaifa mattafaqa sannan kuma suka rubuta lokacin gwargwadon yadda yanayi ya hukunta kawai min duni tabwibin ba tare da sun kulla babi ba wala tartibin ba tare da tseranta tsara hadisan wane da wane ba amma su waɗannan malamai na tabi'u tabi'ina su ne mutanen da suka fara yin rubuce-rubuce ta hanyar tsari da jeranta babuka da kutub da makamantansu kama na sha'a mala ya ce kama na sha'a wa tafattaka ala aidihim ilmar rijal kamar yadda yake a hannunsu ne ilimi na jarhuwar ta'adil ilmin rijal ya fara sannan kuma a hannunsu ne hannunsu ya fara tsaga wannan layi kama a ce baki ne na yaro wanda bai taba shan nono ba sai aka fara sa mishi nono a baki to kamar yadda irin wannan za a amfani da kalmar tafattaka to haka anan ma'ana hannunsu shi ya fara wannan abun rubuce-rubuce dangane da ilmin rijal بعد أن كان السؤال عن الإسناد قد بدأ في أواخر عصر الصحابة وكبار التابعين bayan tambaya da bincike dangane da isnadi an fara shi tun a zamanin sahabbai da kuma zamanin manyan tabi'ai amma ilmin rijal din fa ma'ana da kawai za su ce samu lana rijalaku in ka faɗa shi kenan suka ji mutanen kirki ne waɗanda ke kan abin da annabi ya bar mutane a kai su ne ahlus sunna sai a karba an kuma aka je yan bid'a ne waɗanda suka koma khawarijanci ko rafizanci ko wani abu sai su ki karbe to waɗannan su kuma da suka zo sai suka fara magana dangane da ilmin rijal to menene bambanci tsakanin ilmin rijal da ilmin la abin nan ilmin isnad akwai inda suke haduwa akwai inda suke rabuwa ilmin rijal wani abu ne wanda yake ya shafi ba da muhimmanci dangane da tarihin kowane mutum da kuma sanin shi a daidai lokacin da ilmul isnad a jimillance kawai yana hukunta maka ka san wanne isnadi ne sananne ka karba wanne ne ba sananne ba ba za ka karba ba amma ilmin rijal yana hukunta hatta wanda baka sani ba za ka tsaya ka yi bincike ne don ta iyawa kai ne baka san shi ba amma kuma ya tabbata na gari ne don haka a lokacin su ilmin rijal ya fara ainihin haɓaka mana yake cewa وكما كان لهذا الجيل الريادة في ابتداء التدوين المرتب على الأبواب والفصول كما يديك waɗannan zamani na tabi'u tabi'ina su ne suka armasantar da fara rubutu wato fara rubutu wanda yake a tsararre a bisa babuka da fasalai yi armashi a zamaninsu kazalika kanat lahur riyada fi ibtida'i tasnif wannan zamani ko waɗannan al'umma na tabi'u tabi'ina su ne suka ainihin wato fara rubuce-rubuce fi ilmin rijal game da ilimin mazaje to ba fara rubuce-rubucen ba an samu riyada abin ya haɓaka ya yi gwaɓi a hannunsu haisu allafa fi tarihin rijali kullum min al-laif ibn sa'adin wa ibn al-mubarak wa damrat ibn rabi'a wal fadl ibn dukain wa ghairihim yayin da aka samu manyan malamai irin su lais dan sa'ad wanda ya rasu hijira na da 175 da abdullahi dan mubarak ya rasu hijira na da 181 da damra dan rabi'a ya rasu hijira na da 202 202 da kuma al-imamu abu nu'aymin al-fadl ibn dukain ya ya rasu hijira na da 218 wa ghairihim da ma waɗansu waɗanda ba su ba aka samu duk sun yi rubuce-rubuce dangane da tarihin mazaje waɗannan in ka tattara su gaba ɗaya ko suna daga cikin tabi'u tabi'ina ina fata an gane malam ya ce wa yu'addu hadhal jil jilat ta'sisi li ulumi sunnati al-mutahhara waɗannan al'umma na tabi'u tabi'ina ana ɗaukar su cewa su ne al'ummar da suka assasa wato suka fara sanya ɗan ba dangane da ainihin ilmomi na sunna mai tsarki wala garwa mala ya ce kuma babu shakka akan haka ko kuma ba abin mamaki ba ne domin fafihi asha jihaba zatu rijalis sunna a wannan zamani ne gogaggun malaman sunna suka rayu amsalil a'imma malik misalin limamai irin su malik wa shafi'i wa sauri wa auza'i wa shu'ba wa ibn al-mubarak wa ibrahim al-fazari wa ibn uyayna wal qattan wa ibn mahdi wa waki' wa ghayruhum kathir waɗannan duk a wannan zamanin suka rayu to kaga waɗannan manyan gwaraza a ilimi in aka ce sun rayu a zamani kuma aka ce wannan zamani ya haɓaka da ilimi to wannan ba abu ne wanda za a yi mamaki ko kuma ainihin shakka ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ga wani ta'aliki nan wanda al'imamu zahabi ya yi ai wanda ainihin malam matsar ya yi tun a waccan gaba inda aka ce waɗannan ainihin wato malamai su ne suka fara hidimar sunna da tsare ta daga duk abin da zai gurɓata ta musu ne suka fara ainihin tsara ta babuka-babuka bayan a zamanin sahabbai a jimillance kawai suke tara ilmomi kun ga ta'aliki na ɗaya gashe ce qala az-zahabi fi tazkira al-imam az-zahabi ya faɗi a cikin littafin tazkiratul huffaz a mujalladi na ɗaya shafi na 160 ba'da zikrihi zuhurul bid'a wal ahwa bayan ya ambaci tarihin bayyana bid'a da son zuciya وانتشارها في هذا العصر da kuma irin yadda bidiyoyi da son zuciya suka yadu a wannan zamani wani zamani yake nufi zamanin tabi'ut tabi'ina sai imam az-zahabi yace wa qama ala haula'i ula to kun ga bari ku ji bambancin malaman ahlus sunna da bambancin malaman bid'a yanzu imam az-zahabi waɗannan littafan nashi da muke karatu duk waɗannan da ake magana hadda ibnu kasir duk littafan tarihi ne amma kuna ji a cikin littattafan tarihin suna fitowa karara suna magana dangane da aƙida suna magana dangane da zindikai wannan yana daga cikin da'ab yana daga cikin ɗabi'a ta ahlus sunna ba a cewa wai ahlus sunna wai ba zai magana dangane da yan bid'a ba a kowace munasaba ta kama musamman munasabar da yan bid'a suka yi barna a ciki shine duk abin da ya shafi bangaren riwaya da bangaren tarihi yan bid'a sun yi wa sunna barna mai yawa a wannan fagen to cewar in aka zo kawai sai a ambata a yi shiru an fahimta a ambaci tarihin su kawai a yi shiru wannan barna ce to bari ku ji wata barna wadda professor rabi al-madkhali ya fada da ita har ya rubuce rubuce a kanta an samu waɗansu daga cikin waɗannan da ranar malam sa'idu ya zo a cikin laccar shi da ya mana wane ne malaminka ya magana su a saudiya din nan su safar da sauransu wai suna cewa a babi na adalci ya kamata duk sanda aka faɗi sharrorin 'yan bidi'a to kuma ya kamata a rinka faɗin alheransu a ɓangaren jarhuwar ta'adil ba a haka wane barawo ne sai kuma a ce eto ko da yana kula da sallah ran nan ma da shi muka yi jam'i wai dan ya zama an yi musu adalci ba wannan ne adalci ba babi na jar idan ya bayyana wane makaryaci ne to in ya taba yin gaskiya so dubu ran da aka zo za a bayyana ƙaryan nan tashi kwaya ɗaya to ba za a ce ko da yake da mai gaskiya ba ne to kun ga waɗannan suna daga cikin waɗanda malam sa'idu ya ta ishara a cikin wannan laccar wato sun bayyana da sura ta cewa su ahlus sunna ne dan abin da suke rudan mutane shine ahlus sunna shine wanda yake karanta qur'ani da sunna abin da suke rudan mutane ahlus sunna shine wanda bai yadda shi dan shi'a bane wannan ba shine ahlus sunna ba ahlus sunna shine wanda yake akan abin da annabi yake akai to kasantuwar wanda yake akan abin da annabi yake akai ko ya kuntatu idan ka ce kawai ai ya yadda da ƙur'ani da sunna duk ɗan shi'a da khawariji da ƙadari da mu'tazili zai ce maka ya yadda da ƙur'ani da sunna to ashe kaga yadda da ƙur'ani da sunna da aiki da ƙur'ani da sunna a'a sai a bincika yaya kake dan haka gaskiya jama'a ya tabbata wani dan bid'a ne don haka zo bid'a shi za a faɗi kawai babu dalilin da zai sa a ce wai sai kuma a faɗi irin alheran shi wai dan a auna a gani abinda zaka ce in a auna a gani ne mutumin da ya maka sata so daya a cikin shekara goma wannan ya isa ya zama dalilin da za a ce to a auna a cikin shekara goma so ɗaya taɓa yin sata don haka shi kenan ai ya shekara goma bai taɓa yin sata ba don ya yi a cikin shekara ɗaya shekara tara ana tare da shi bai taɓa yi ba wannan dalili ne akan a yafe mishi satar saboda haka gaskiya saboda Allah babban abin da nake so ku fahimci babban sakon da ke cikin laccan nan ta malam Sa'idu ita ce dukkan da'awar da ta zo ba ta inkarin shirka da bid'a dukkan da'awar da ta zo ba ta inkarin munanan aƙidoji ko ko da ita bata yada muguwar aƙida ba to ta ba da damar wata muguwar aƙida ta yadu shine yasa yi misali da MSS din a ƙashin gaskiya saboda Allah ba a bar wani ya amfani da MSS yana yada muguwa aƙida ba to amma a MSS kuma ba a inkari game da muguwar aƙida ka je ko ina MSS take ka ce ka zo za ka yi lacca ne akan bid'a ko da turanci ko da wani yare akan bid'a in har sun yadda za su ce to amma dai kai kai a hankali dai amma an ka zo ka ce za ka yi wa'azi a kan ɗagutu a mss eh nan take wani zai kabbara ya yi daidai kenan an ware wasu abubuwa ne da kawai su ne ake inkari allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to don haka dai babu mamaki don an samu a wannan zamani ana faɗa da bid'a wurjanjan saboda kun ji irin katafaren malaman to sa'an nan na son ku duba idan waɗannan suka yi shiru ana yada bid'a a zamanin su ne kuma suke yada sunna sunna su bata da wata kima kenan ko an fahimta jama'a dan haka kenan mutanen da za su ce mana ai da mu shagaltu mi ta karantar da mutane sunna kawai ba sai mun ce ai wani kaza wani kaza wance kaza wance kaza wance kaza an fahimta wannan ya ba da damar me ya ba da damar kafin ku ankara an yi face-face da sunnar da kuke yadawa malam ya ce wa sa'ujizul kalama an tadwini fi hadhal qarni fi thalath faqarat zan takaita bayani dangane da tarihin rubuta sunna a wannan karni karnin suwa kenan karnin tabi'u tabi'ina yace zan takaita ba da wannan tarihi a gabobi guda uku hiya awalan na farko tatawwurut tadwin wato haɓaka ta rubutun sunna fi hadhal qarni amma sabaqa a wannan karnin rubutu dangane da sunna ya haɓaka ya samu ci gaba fiye da yadda yake a baya tashi sai mala yace alif ظهور التفريق بين التدوين الذي هو مجرد الجمع وبين التصنيف الذي هو الترتيب والتبيين والتمييز في المصنفات في هذا القرن kaga abu na farko da zaka fara bambancewa da shi cewa akwai bambanci tsakanin aikin da waɗannan suka yi da waɗancan suka yi bambancin ya bayyana ƙarara wajen rubuta sunna wanda ya shafi zallar tara ita sunna ɗin da kuma rubuta sunna wadda ya shafi tsara ta da yin ta babi-babi da kuma tantancewa wajen rubutu a ce za a yi rubutu game da zuhud za a yi rubutu game da tafsiri za a yi rubutu dangane da kaza wato ku duba a zamanin tabi'ai da zamanin sahabbai da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tarawa ne to ni menene bambancin wannan aikin da aikin tabi'u tabi'ina shine a zamanin su akwai at-tabwib wat-tartib wat-tamyiz fil musannafat ana tsayawa a tsara ayi babi babi sannan kuma rubutun ma ya dauki salo sai kaji wannan ya ce zai rubutu dangane da sunna aqida wannan ya ce dangane da tafsiri wannan ya ce dangane da kaza to kun ga anan akwai ainihin at-tamizu fi al-musannafat fi hadha al-qarn ba anna hadhihi al-musannafat waɗannan rubuce-rubuce al-mudawwana fi hadha al-asr waɗanda aka rubuta su a wannan zamani na tabi'ai qad jama'at ila janibi ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama aqwal as-sahaba wa fatawa at-tabi'in banda hadisan manzon Allah da ke ciki ko to akwai kuma fatoyi na tabi'ai ba'da an kanat tutanaqalu mushafahatan bayan a da waɗannan fatoyin na sahabbai ko ana yawo da su ne kawai a baki kar ku manta maganar zuhuri da shi da abokin karatun shi suka ce su je su tattaro ilimi da suka je sai suka tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gaba sai wannan yace mu je mu ta zuhuri yace to mu tattaro maganganun sahabbai su ma sunna ne sai shi wancan yace a'a me ya faɗa sai yace karshe sai ilimi na ya watse sai ilimin imamu az-zuhri sai albarka su maganganu na sahabbai su ne suke fassara maka maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka dauko karatu babu fassara to nan gaba za a rinka samun matsala dan haka daga cikin aikin da tabi'u tabi'ina suka yi banda tattara hadisan manzon Allah akwai kuma tara fatoyi da maganganu da ayyuka na tabi'ai na na sahabbai an gane ba'ada an kanat tutanaqalu mushafahatan bayan da waɗannan maganganun na sahabbai kawai ana tanakuli da su ne wannan ya ji wannan ya karantar da wannan da baki wa kanat as-suhufu fiha madha taqtasiru ala al-ahadith an-nabawiyya faqat wa kanat as-suhuf fima madha takaddun da aka rubuta da littafan da aka rubuta waɗanda so gabata a zamanin annabi da sahabbai taqtasiru ala al-ahadith an-nabawiyya faqat sun takaitu ne kadai wajen tattaro maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ji bambanci na nawa bambanci na biyu bambancin farko shine a da littattafan da aka rubuta ba a tsara su su da suka zo sai suke tsarawa bambanci na biyu shine littattafan da na zamanin sahabbai ana samun hadisan annabi ne kadai amma na zamanin tabi'ai sai aka rinka samun hadisai da asarai kun ga bambanci na biyu qala al-hafiz ibn rajab rahimahullah al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya gafarta mishi yace wan qasama alladhina sannafu al-kutuba aqsaman wadanda suka rubuta littattafai sai suka kasabtu kashi kashi minhum man sannafa kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wadanda da suka zauna sun rubuta ainihin maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne kadai ina fata an gani na'am au kalamahu wa kalami ashabihi alal abwab ko kuma maganganun annabi da maganganun sahabban shi suka tsara a bisa babuka kama fa'ala malik kamar yadda malik yayi karanta muwatta wa ibn mubarak da abdullahi dan mubarak yana da littafi kitabuz zuhud wa hammad ibn salama da ainihin hammad dan salama wa ibn abi layla wa waki' wa abdurrazzaq wa man salaka sabilahum fi zalika littafi mafi girma daga cikin waɗannan malaman wanda na sani shine na Abdulrazzaq shine al-musannaf ina fata an gane dukkan su suna daga cikin waɗanda suka yi waɗannan rubuce-rubuce a waɗannan zamunna gashi nan yace wannan magana ka karanta ta a cikin sharhul ilal sharhul ilal tirmidhi wanda muke karantawa na tirmidhi to sharhin ibn rajab alhambali ku dan koma shafin baya akwai wani dan tuntube da muka abin nan mun yi tsallake ne ba ku lura ba da muka fara karatun wannan abin nan qala zahabi fi tazkira ha yawa qala zahabi fi tazkira imam al-zahabi a cikin tazkiratul hufazi mujalladi na ɗaya shafi na 160 yace ba'da an zakara ba'da zikrihi zuhuril bid'a wal ahwa wa intishariha fi hadha al-asr me yace wa qama ala ha'ula'i ulama'ut tabi'in wa a'immati salaf waɗancan 'yan bid'a sai aka samu malaman tabi'ai da limaman salaf suka tsayu a kansu wa hadharu min bid'ihim suka yi ta tsoratarwa game da bidiyoyinsu wa shara'al kibar manya daga cikin waɗannan malaman tabi'ai sai suka fara fi tadwini sunan suka fara rubuta sunnoni wa ta'alifil furu' da kuma rubuta littafai na furu'a wa tasnifil arabiyya da kuma tsara harshen larabci thumma kathura zalika fi ayyamin rashid a zamanin sarki rashid sai wannan ya ƙaru shine harunan rashid wa kasratu tasanif abin da yasa shi harunan rashid a zamanin shi ne kamar da malamai suka bayyana na karanta wannan magana a cikin littafin yas'alunaka fid dini wal haya da Dr. Ahmad Shirbasi a zamanin shi ne ya rinka sanya kuɗi dangane da gasa ta rubuce-rubuce an yi wa shirbasi tambaya ne akan ina hukuncin gasa ta karatun alkur'ani da ilimi sai ce to an fara ta tun zamanin tabi'u tabi'i na sarki haruna rashid shi ya rinka yin wannan domin nishaɗantar da malamai wajen rubuce-rubuce musamman an samu wani lokaci a daidai wannan zamani da aka samu makiya suka yi ta kwasan tafai suka je suka yi ta kona ko kuma suka yi ta zuba su a ruwa don haka wa kasaratu tasanif rubuce-rubuce suka yi yawa wa allafu fil lugha suka yi rubuce-rubuce game da harshen larabci wa akhadha hifdhul ulama yanqus to daga nan ne sai haddan malamai kuma ko wa allafu fil lughat na karanta wannan eh fil lugha nace ko wa allafu fil lughat suka yi ta rubuce rubuce game da ainihin fannoni na harshen larabci wa akhadha hifdhul ulama yanqus hadda malamai sai ta rinka raguwa malam yace wa duwinatul kutub aka yi ta rubuta littafai wattakalu alaiha da aka rubuta littafan kuma sai suka yi ta dogaro a kai tunda hadda ta yi karanci wa inna ma kana qabla dhalika ilmu sahaba wa tabi'ina fi suduri fa hiya kanat khaza'inul ilmi lahum radiyallahu anhu yace amma kafin wannan zamanin ilimin sahabbai da tabi'ai a kirji yake na haka kirazan su sune suka zama musu taskoki na ilimin su Allah ya ƙara musu yarda kun ji wannan ta'aliƙin da yake nan dangane da waccan magana sai kuma ƙarshe inda ya lissafa waɗancan malamai su malik da shafi'i da zuhuri da da auza'i da sauri an gane gashi sai ce lil mazid min al ma'lumati an juhudi hadha al jil idan ana son ganin ƙarin sani da ilimi dangane da ƙwazon waɗannan zamani fi hidimatu sunna wajen hidimar sunna yuraja' sai ya koma a karanta aljarh wa ta'dil littafin aljarh wa ta'dil mujalladi na daya an gane ism eh mujalladi na daya shafi na tara zuwa shafi na sha daya wa dhikru man yu'taddu qawluhu fil jarh wa ta'dil da kuma littafin ambatan waɗanda ake dogaro da maganar su a cikin ainihin jarh wa ta'dil na al-imam az-zahabi wannan littafin wannan littafi ne karamin guda daya nan na gan shi kwanaki ba da jima wannan ba ina fata an gane imamu zahabi ya rubuta shi daga ciki waɗanda suka yi ta'aliƙin shi ko kuma ta'aliƙi a kan shi akwai amru abdul mun'im salim ya za ta'aliƙin shi dukkan man yu'tadu yu'tamadu dukkan man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil magana dangane da wane ne ake yadda da magana shi littafi ne mai fa'ida dai yana nan cikin littafin don kwarai da gaske
من تكلم فيه وهو موفق أي ذهب إلى مالك daban nashi ne wani sun yi kama da wasu kai Allahul musta'an littafi ne dai mai fa'ida kwarai da gaske amr abdul mun'im salim ya Allah ya taimaka wannan zai taimaka maka wajen ganin ƙarin ƙwazo dangane da hidimar da waɗannan bayan Allah suka yi to sai mu dawo ainihin cikin karatu jimun طريقة التدوين في مصنفات هذا القرن هي جمع الأحاديث المتناسبة في باب واحد هن يدوات أن ما لم يسك بسك يربوتو تشكيل تفنس أو أن قرني سوني تابع تابعين كو hanyar ita ce tattara hadisai waɗanda ke da alaƙa da juna a babi ɗaya hadisan aure sai a ta tara su wuri guda hadisan zakka sai a ta tara su wuri guda thumma yujma'u jumlatun min al-abwab sannan sai a dubi wasu babuka kuma sai a tara su awil kutub ko kuma wasu littattafai fi musannafin wahid a cikin wani littafi guda an gane kitabul khatam sai su tattaro duk hadisan da suka yi magana a kan zobe sai su ta tattara su a kan wannan a cikin wannan sai su ce ko kuma kitab a kan me a kan zuhud sai su ta ɗibo hadisan ainihin zuhud da raƙa'id sai su tattara su a nan duk za ka ga suna ire-iren waɗannan ɗabi'u wato abinda wannan magana take nufi ku duba jama'a ko a yi babban littafi a yi ta ƙulla babuka ana tara hadisan da ke da alaƙa ko a yi littafi kwaya ɗaya sai a dubi hadisan da ke da alaƙa da wannan sunan littafin sai a tara su ainihin a wuri guda bainama kana tadwin fil qarn al madi amma rubuce rubuce a karnin da ya gabata wato shine karnin sahabbai karni na farko mujarradu jam'il ahadith fi suhuf min duni tartibin aw tamyizin tsantsar tara hadisan ne kawai a cikin takaddu ba tare da ainihin an jeranta su ko kuma an tsaya an tace cewa a rubuta waɗannan na zakka daban waɗannan na hajji daban gashi na ƙasa ya ce ƙala alhafiz ibn hajirin alhafiz ibn hajirin ya ce wa haza bin nisbati ilal jam'i lil abwab wannan fa ana magana dangane da tattara hadisai kenan a babukansu amma jam'u hadisin ila mislihi fi babin wahidin to a dubi wani hadisi sai a dubi irin shi kun fahimta sai a hada su a babi daya faqad sabaqa ilaihi sha'abi wannan al-imam sha'abi ya gabata dangane da wannan Allah ya sa kun fahimci wannan magana bari ku ji su tabiya abin da suka rinka Abu Huraira ya ruwaito hadisi dangane da jihadi Aisha ta ruwaito hadisi dangane da jihadi Abu Sa'idin ya ruwaito hadisi dangane da jihadi hadisan ba guda ɗaya bane amma dai kawai a jumillance dangane da jihadi ne mai wancan yana magana dangane da falalar shahada mai wancan yana magana dangane da zuwan mata jihadi da sauransu don suka tashi sai su rubuta wannan shine abin da tabi'u tabi'u tabi'i da suka yi abin da ake cewa al-Imam Sha'abi ya rigaye su zuwa gare shi shine me a dubi wani hadisi wanda Sayyidina Ali ya ruwaito sai aga sun yi iri ɗaya da hadisin da jabir ya ruwaito sai a tara su a wuri guda to wannan ba su suka rigaya ba al'imamu sha'abi wanda yake tabi'i ne ya rigaye su zuwa ga haka fa innahu ruwiya anhu annahu qala domin an ruwaito da gare shi ya ce hadha babun min at-talaqi jasim wa saqa fihi ahadith yace wannan babi babba ne dangane da sakin aure sai ta kwararo hadisai waɗanda suka shafi wannan matsala na kalahu an suyuti suyuti shi ya ɗauko wannan magana daga ainihin sha'abi fi tadribin rawi a cikin tadribin rawi juz'i na ɗaya shafi na 88 zuwa 89 ka duba littafin al-muhaddis al-fasil al-muhaddis al-fasil shafi na 609 da kuma al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami' للخطيب نعينين الخطيب البغدادي الجزء نبي شافي نتريبيو لتمانين دبير وفي الجامع في المواضع في الموضع نفسه يتي انك دوبا للتافع الجامع لأخلاق الراوي إننا وانا وايك دسونا نخطيب البغدادي أو النور دكنشي عن خالد ابن دينار دغ خالد ابن دينار قلت لأبي العالية الرياحي نتي وأبو العالية الرياحي a'atini kitabak mi komin littafin ka qala sai ce ma katabtu illa babas sala ai ba abin da na rubuta a ciki sai babin sallah wa babat talaki da babin a saki kaga kenan wannan yana nuna tun wannan zamanin suna duban hadisan da suke iri ɗaya ne sai su tara su a wuri guda an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka maganganun da ya san so su kama da juna amma ka tsaya da kyau ka lura su tabi'ai suna kulla babuka sai su ta kawo hadisai waɗanda suke magana dangane da babukan kai tsaye tabi'u tabi'ina waɗannan malamai kuma irin su sha'abi su kuma an samu hadisin da ya zama da wancan da wannan iri ɗaya ne sai dai bambanci tsakanin masu riwaya sukan rubuta littafi stara shuri guda mala yake cewa قال الخطيب توسي خطيب يجي ولم يكن العلم مدونا أصنافا ilimi bai kasance an rubuta shi kuma an bambance kaza daga kaza ba wala mu'allafan kutuban ba kuma rubuta shi a littattafai ba wa abwaban da kuma babuka fi zamanil mutaqaddimin min as-sahaba a zamanin waɗanda so gabata daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa inna ma fa'ala zalika man ba'dahu waɗanda suka zo bayan su su suka aikata haka sun mahazal mutaakhiruna hazwahu to waɗanda suka zo bayan su su kuma sai suka ainihin bi su domin illar da waɗancan suke tsoro in ma har suna tsoron wata illa ne ta me misali ka gama tattaro hadisan in ka ce zaka tafi kai ta tsara su kai ta tsara su kai ta tsara su kai ta tsarawa kuna ji jama'a za ka samu me za ka samu matsala mewa ka mutu kafin wannan lokacin yanzu kuna ga littattafan muna da su a makarantar nan duk abin da ake karatu musulunci muna da littattafan a makarantar nan amma kuna ga kuncin guri da kuncin lokaci da kuncin kuɗi ya sa ga sunan muna cin kusa su kamar yadda ake aje katifa kuncin wuri ne da kuncin kuɗi su suka ja mana haka ga littattafan to mewa wasu da za su zo bayan mu in har muka mutu mu ba mu yi haka ba su suka samu wadatar wuri da wadatar kuɗi ha su kuma sai su yi abin da ba mu yi ba ba dan wai mun kasa saboda ba mu da ilimi ba amma haka muka samu kanmu a ciki ko kun fahimta jama'a kawai misali nake muku ma'ana karkace lokacin da suka yi ta tattaro waɗannan hadisan suna rubutawa ha ko kuma yanzu misali sai ka ga wani yaro ya taba gani na na fito daga maktabatu baz wata wurin sai da littafai ne galibin littafan rubabbu ne abinda muke nufi da rubabbu littafai ne waɗanda suke da bugu mara kyau da tahqiqi na ƙarya dan haka suna da arhatsiya sai gan na fito sai ce a malam kamar na taba jin kana kondemin littattafan wannan maktaban nace sosai kuwa yace kuma na kayo katan katan nace kwarai da gaske yana karatu a jami'ar islamiyya yace dan lokaci shi dan gombe ne yace lokacin da suka ji wannan magana tawa magana ta yi musu zafi a kasar suka ji da suka zo sai suka tambayi wani malamin sa a jami'ar islamiyya sai ya ce musu kwarai da gaske sai na ce mishi ina siyan littattafai na maktabatu baz ne wato waɗanda aka buga za ga wani lokacin abbas baz wani lokacin maktabatu baz wani lokacin almaktabatu ilmiya darul kutub ilmiya ina siye ne in babu wani bugu don haka sai in yi da babu gwamma ba daɗi yanzu dubi ga kyakkyawan misalin gata wannan ta zikiratul hufazin da muke da ita a makarantar mu ka ganta wannan to ga ta darul kutubul ilmiya ce ina sana wannan bugun bai dace a siye shi ba amma a lokacin da na siya babu wani bugun wanda zan iya siye wannan shine duk abin da ake shi yasa za ga su mashhur su salim su wane ne duk suna siyan irinsu amma in suka zo hujja sai ka ji sun ce sun ɗauko ne daga bugu darul kutubil ilmiya na littafi kaza in suka ce da ta haƙiƙin wane-wane sai ga sun sa alamomin motsin rai wai kamar wai ma ta haƙiƙi wai ma ƙarya ne kawai gashi yanzu ko wannan ɗin gashi ba za a rasa ba gashi wada a hawa shihi ka gani a sheikh zakariya gashi nan to wannan ma gwamma da aka ce wada a hawa shihi amma wanne za a ce allaka alaihi wa haqqaqahu wa daqqaqahu kana zuwa sai ga dishirme ne a ciki ko larabcin la yastaqi to yanzu idan ka zo a me yasa zaka sayi wannan saboda me saboda babu wata nuska to shi yasa in zaka karanta sai ka karanta ta da me da at-tadabbur sai ka karinka karanta da taka tsantsan to koda baka fadin madaba'a ko to in ka zo a irin nan sai ka rinka fadin madaba'a me yasa saboda an ji wani shirme dan a shirman ya koma zuwa ga dama an san mashirman ta su dauka kawai suke su buga na kaltafansa sun fi na kowa ara in ka je ka samu sahihul bukhari riyal 100 a wani wuri to in ka zo wurin su zaka samu riyal 15 ko kuma ma riyal 7 to dama maktaba ce imma jahilai matumusul basira jahilai waɗanda ba su da basira su ne suke zuwa suke siye ko kuma malamai waɗanda da ɗaliban ilimi don ba abin ya zama musu la haula wala quwwata illa billah na fata an gane Allah ya kiyaye da su da darul fikar da darul jil duk haka suke da yan darul kutubil arabiyya yan darul kutubil arabi su waɗannan ma abin nan ne yahudawan cikin musulunci ne yan shi'a ne duk ga suna amma sai ga wani lokacin sai mu zama sai mu tafsa su zuwa ga da su
yan da tura za su yanzu wannan ina ji na gani bai dace in siya ba amma ba yadda na iya gashi alwafi bil wafayat dar ihya ittiras al arabi yan shi'a ne suke buga amma ga ta nan ita ce muke ita ce kuma mawata ba haka shi yasa
aikin ta haƙiƙin nan aiki ne jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to sai malam yake cewa na'am ina ne قال الخطيب نيكو ولم يكن العلم مدونا وإنما نعم وقد تقدم قول الحافظ ابن رجب الحنبلي magana ibn rajab alhambali ta gabata wadda ya rasu hijira na da 795 wadda yake cewa wallazi kana yuktabu fi zamani sahaba wattabi'in lam yakun tasnifan murattaban mubawwaban rubuce-rubucen da aka kasance ne a zamanin sahabbai da tabi'ai bai kasance rubutu ne a babi-babi wato a tsare kuma a babi-babi ba innama kana yuktabu lil hifzi wal muraja'ati faqat kun ji su asali ma ba suna rubutawa ne don ya zama littattafai littattafai ba a'a suna rubuta ne don abin ya taimake su wajen hadda shi yasa kun tuna a baya mun karanto lokacin suka haddace sai su wanke ko su kona sannan wal muraja'a ko kuma ya ajiye domin ya rinka muraja'a tana taimaka mishi yana tuna abin da ya haddace kaga karkashin wannan shi baya bukatar babin ko kun fahimta jama'a misali yanzu akwai wanda in zai rubuta lacca ko duk abin da zai faɗi a wurin lacca sai ya rubuta amma akwai wanda yake kawai zai fitar da niqat ne kawai yana kallo ne ya ne haka sahabbai suna rubutawa ne domin mai domin abin ya taimake su su haddace nasoshin to in suka kalli nasin ko su za su yi sharhin sai ka ga inda za ka karbi takardar in suna sharhin sai ka ce fatuhul bari suke karantawa su ne fatuhul bari din ko kun fahimta jama'a matanin kawai suke dubawa sai malam yake cewa summahu summa innahu fi asri tabi'i tabi'in sunnifat tasanif to sa'annan kuma a zamanin tabi'u tabi'ina sai aka rubuta rubuce-rubuce waɗanda ainihin babu irinsu a zamanin ainihin sahabbai da tabi'ai dalun inna maddatal musannafati fi hadhal qarni malam yace abubuwan da rubuce-rubuce ke dauke da shi a wannan zamani na tabi'ai qad jama'at min as-suhufi wal kararis allati duwinat fi asr as-sahabati wat tabi'in rubuce-rubucen da aka yi na zamanin tabi'u tabi'ina dinnan ko ya tattaro duk rubuce-rubuce na takaddu da littattafai wanda aka yi a zamanin ainihin sahabbai da tabi'ai wa ma nukila wa mimma nukila mushafahatan min aqwali sahaba wa fatawa tabi'in da kuma maganganun da aka ciro baki da baki na maganganun sahabbai da tabi'ai na fatoyinsu abinda ake so ka gane wato karka ɗauka cewa waɗannan tabi'u tabi'ina sun rubuta wani abu ne saɓanin abin da sahabbai suka rubuta a'a waɗannan hadisan ne na sahabban su ɗin ne tabi'an suka zo suka rubuta sai dai kuma su sun haɗa tare da ainihin wato fatoyi na ainihin malaman sahabbai da maganganunsu da fatoyin malaman tabi'ai da maganganunsu kenan abin da ake so a nuna maka anan shine me tabi'an ba su yi wa musulmi asarar wancan abun ba hasali sun ƙara wa abun gwiɓi ne malam yake cewa wa qad hamalat musannafatu ulama al-qarni thani ana ko anawin muwatta musannaf jami' sunan yace kaga a wannan karni na biyu ga irin abin da littattafan malaman zamanin ke dauke da suna sunaye ga irin sunayen muwatta zai zo mana bayani me ake nufi da muwatta in ka ji an sanya wa littafi muwatta me ake nufi musannaf zai zo bayyana mana me ake nufi da musannaf jami' zai bayyana mana sunan me ake nufi to a waɗannan zamunna kaji irin sunayen da littafansu ke kasancewa wa ba'daha kana ko bi anawina khassa wasu kuma sunaye ne na musamman tafan ke dauke da su mithlul jihad kamar kitabul jihad az-zuhd zuhudu al-maghazi yaƙe-yaƙe wasiyar da kuma ainihin tarihohi قال الخطيب الإله ما لا يتي كرنتادي هزوا قرشي قال الخطيب البغدادي الإمام الخطيب البغدادي كما قال دي فدي عند ذكره ما يجب أن يبتدأ أن يبتدأ به طالب العلم من المهمات من أه من الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول al'imam al-khatib al-baghdadi da ya zo yana bayani irin littattafan da ya kamata mai neman ilimi ya fara karantawa min al'ummuhat daga cikin manyan littattafai min kutubi ahlil asar na littattafan malaman hadisi wal usul da kuma malaman da ke ruwaito asalin isnadodi shi yake nufi da usul anan ya ce summal kutubil musannafa summal kutubul musannafa fil ahkam sa'annan sai kuma littattafai waɗanda aka rubuta su dangane da hukunce-hukunce waɗanda za ka rinka jin halal da haram da wajibi an gane sai ke cewa aljami'a lil masanid waɗanda suka tattaro isnadoji wa ghairil masanid da kuma wato aljami'a lil masanid waɗanda suka tattaro hadisai masu isnadoji wa ghairil masanid da kuma waɗanda ma ba su tattaro hadisai masu isnadoji ba يعني الأحاديث والآثار واتونا نسين حديثي دا أثري مثل كتب ابن جريج كما التفين ابن جريج وابن أبي عروبة دا الإمام ابن أبي عروبة وابن المبارك دا ابن المبارك وابن عيينة دا ابن عيينة وهشيم بن بشير دا هشيم بن بشير وعبد الله بن وهب دا عبد الله بن وهب ووكيع دا مالا وكيع وعبد الرزاق ابن همام دا عبد الرزاق دا همام وسعيد بن منصور da Sa'id dan Mansur wa ghairihim da waɗansu su kun ji littattafan irin waɗannan ya kamata ɗalibi mai neman ya tattara hadisai ya kuma tattaro isnadodi waɗanda a kansu ne duniyar isnadodi take yawo to irin waɗannan littattafan ya kamata ya karanta to abin da zai baka mamaki a wannan lokacin da khatibu yake faɗin wannan maganar ko a zahiri ana samun waɗannan littattafan amma a wannan zamanin da muke magana kaɗan daga cikin littafan waɗannan malaman ne ake samu na ƙarshe da ya faɗi sunan na sa'idu ibn mansur ina zamanin ƙwaya biyu ne aka buga shi kamar na ɗaga kai ma na gan shi da ƙwaya biyu ne aka buga shi sunan na sa'id ibn mansur dan kaɗan ne aka buga shi daga cikin littattafan da ainihin aka buga kuma abin da masu bugawar suka ce iyakacin abin da aka samu kenan to a wannan zamanin yanzu in kana so ka tabbatar da wannan magana ya zaka kenan shine sai ka koma kansu bukhari da muslim kawai a cikin bukhari da muslim da muwatta da sunan da masanid dinnan suna dauke da hadisan duk da ke cikin waɗannan littafai kuma suna dauke da isnadodin da madarul ahadisi wal isnadi alaiha saboda haka ba a yi asarar komai ba don akwai masu kawo shubha kai da kake ta faɗa akan sunna sunnoni da yawa ma sun bata ai shubuha ce sunnoni da yawa sun bata in kace sai ce to ai akwai littafai da yawa ma sun bata duk wani littafi da ya bata bai bata tare da wani abu da ya kadaitu da shi na riwaya ko isnadi wanda babu wani littafi da ya rayu ba ina za ka fahimci wannan magana kun ji wacce magana da mala yake cewa abin da tabi'u tabi'ina suka rubuta shine abubuwan nan dai da sahabbai suka rubuta sai kuma suka yi ƙari a kai Allah ya sa kun fahimta to malam yake cewa sun maƙala sa'annan sai ainihin khatibul baghdadi ya ce wa amma muwatta malik bin anas muwatta ta malik dan anas fa huwa al-muqaddam fi hadha an-naw a wannan nau'i na littattafan farko da aka rubuta a zamanin tabi'u tabi'ina ita ake gabatarwa ويجب أن يبتدئ بذكره على كل كتاب don haka ita ya kamata a fara ambato a yi bayanin ta kafin kowane littafi gashi nan ya ce a duba aljami li akhlaqir rawi a mujalladi na biyu ko juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da shida na al-khatib al-baghdadi waɗannan suna daga cikin littafi aljami ko aljami da akhlaqir rawi wannan wani bugu ne ma muke da shi ne guda da aljami da akhlaqir rawi wa adabi sami a ciki ne to kun ga wato kashin gaskiya saboda Allah halin da ɗaliban ilimi suka samu kansu ne a ƙasar nan in ba ka ba ire-iren waɗannan littafan su ne littafan da zaka zauna a cikin kwana bakwai a ce an yi karatun su an gama jiya ban sani ba tunani ne nake ko mafarki ne nake amma na filin jayan da abin cewa tunani ne ba mafarki ba ne cewa yanzu kamar ire-iren waɗannan littafai suna son karatunsu yadda ya kamata kamata ya a ce a wuni za a yi karatunsu so uku to duk wanda aka tasa gaba a cikin wata biyu an gama shi a zo a taru da safe a yi karfe takwas zuwa karfe goma a sake taruwa karfe biyu zuwa karfe hudu a sake taruwa karfe takwas na dare zuwa karfe goma an wuni karatu kuma an wuni hutawa karfe takwas na safe zuwa karfe goma an tashi an tafi za ka tafi kasuwa ana yin sallah azhar sai a da a sake zama karfe biyu zuwa karfe hudu a sake tafiya kasuwa karfe nawa karfe takwas na dare kuma a sake dawowa a sake tashi karfe goma to amma ba haka ya kamata a yi ba kun san abin da ya kamata a yi in aka tashi din ba kasuwa ya kamata ka tafi ba kamata ya kaje ka huta ka ci abinci ka yi nazari don ka zan ka fahimci abin da aka koya maka da safe haka tasa ilimi a haka sai ga cikin dan lokaci kaɗan ko kun fahimta jama'a to asalin ina ganin sirrin da ya ja mana kenan a nan musamman najeriya ta arewa ya zama sai mutum ya shekara 60 da yana karatu sannan za a fara jin labarin shi a malanta saboda shi bai yi karatun ba kuma shi bai bar karatun ba kullum za a ga zai tafi daukan karatu amma sai da yamma to tun safa mai yake yi allah ya kiyaye to bayan da malam ya kawo wannan sai ce saniyan abu na biyu a ƙarƙashin wannan fasli ko wato a ƙarƙashin don kun san ya ce awalan ya ce tatawurut tadwin fi hadha alqarni amma sabaqa ya ce zai bi gaɓoɓi guda uku ne ya kawo mana yadda tsarin rubutu ya kasance ko to ga gaba ta biyu sai ce ممن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن wannan babi ko kuma fasli zai mana bayani ne dangane da waɗanda suka shahara da rubuta littattafai a cikin hadisi a wannan zamanin an gane jama'a gashi nan sai yake cewa amma ka duba muqaddima ta Fathul Bari mai suna Hadis Sari muqaddimar Fathul Bari kun san littafi ne mai zaman kanshi ko al-fasl al-awwal ka duba a nan za ka ga ƙarin bayani sannan sai ar-risalatul mustatrifa a shafi na shida zuwa na tara sannan sai buhuthun fi tarihi sunna wannan malamin shi ne malamin shi da ya graduating din shi professor diya akram diya al-umari shine yake da wannan littafin buhuthun fi tarihi sunna al-mushrifa as-sunna da kuma al-hadith wal muhaddithuna duka waɗannan littafan ga sunan duk muna da su a wannan makaranta Allahul musta'an ga bayani dangane da waɗanda suka shahara da rubuta littattafai a wannan zamanin sai a saurara zan karanto su ne kawai ba sai an fasara ba sunan in ka ji su ɗin ne dai na ɗaya abu muhammadin abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayjin wanda ya rasu hijira na da ɗari da hamsin bi makka a makka ya rasu na biyu muhammad ibn ishaq ibn yasar al-matulabi wanda ya rasu hijira na da 151 bil madina a madina ya rasu na uku ma'amar ibn rashid al-basri thumma sana'ani wanda ya rasu hijira na da 153 bil yaman na hudu sa'id ibn abi aruba wanda ya rasu hijira na da 156 bil basra na biyar abu amrin abdurrahman ibn amr al-auza'i wanda ya rasu hijira na da ɗari da hamsin da shida bishab na shida muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaibin ya rasu hijira na da ɗari da hamsin da takwas bilmadina sai arrabe ibn subai'in al-basri wanda ya rasu hijira na da ɗari da sittin daidai bilbasra na shida shu'batu ibn al-hajjaj wanda ya rasu hijira na da ɗari da sittin daidai bilbasra na takwas ko na tara abu abdullah sufyan ibn sa'id al-thawri ya rasu hijira na da 161 bil kufa na goma al-layth ibn sa'ad al-fahmi ya rasu hijira na da 175 bi masr na sha daya abu salama hammad ibn salama ibn dinar hijira na da 176 bil basra na sha biyu al'imam malik ibn anas ya rasu hijira na da 179 bil madina na sha uku abdullahi bin mubarak ya rasu hijira na da 181 bi khurasan khurasan yanki ne mai girma na ƙasar iran a yanzu na sha hudu jarir ibn abdulhamid al-dabbi hijira na da 188 bin rai a garin rai na sha biyar abdullahi ibn wahab al-misri ya rasu hijira na da 197 bi masar na sha shida sufiyan ibn uyayna ya rasu hijira na da 198 bi makka na sha bakwai wake ibn al-jarrah haka ne? ya arwa'asi ya rasu ainihin hijira na da 197 bil kufa na sha takwas abu abdullah muhammad bin idris shafi'i ya rasu hijira na da 204 bi masar na sha tara abdulrazzak ibn hammamin sana'ani ya rasu hijira na da 211 bi sana'a a garin sana'a waɗannan suna daga cikin waɗanda suka shahara kuna ji da rubutu a wannan zamani su ma ka saka tambaya irin ta ɗazu ina littattafansu kaɗan daga cikin waɗannan ne yanzu ake da littafansu a duniya amma kuma riwayoyinsu kaf suna nan ba su ɓata ba amma littattafansu da yawa sun ɓata domin waɗannan littattafan nasu da yawanci almajiransu irin su bukhari da musulun sun ruwaice su sun zuba su a cikin waɗannan littattafai nasu waɗanda allah ya tsare kamar yadda yake kuma wasu isnadodinsu ko hadisansu suna nan sun warwatsu a cikin duniyar littattafai don haka ko da ike littattafan aka rasa ko amma ba a rasa resources albarkatu da ilimi da karatun da ke cikin littattafan ba ba abin da aka yi asara to sa'an nan ina so ku tsaya ku dubi wasu abubuwa ga su na ɗaya duk wanda ka ji an zayyana sunan shi nan ka dubi sunan shi ka dubi inda ya rasu da sanda ya rasu ka haddace tun a yanzu yana daga cikin abin da nake so duk wanda yake halartar wannan karatun ya ba da muhimmanci ka rike cikakken sunan malami da cikakkiyar tarihin shekarar da ya rasu akalla in za ka iya tsara ka tsara da abin da ya biyo baya ya rasu a gari kafa duk wanda ka rike sunan shi a ilimin hadisi to kai marmaza ka san cikakken sunan sannan ka san yaushe ne ya rasu yana daga cikin manhaji na malaman hadisi waɗannan kenan yanzu abin da ke cikin wannan ainihin wurin wanda muka karanta a yanzu fata nake dukkanmu da ke nan wurin kowa ya ƙoƙarin haddace abin da ke nan gaba ɗaya za ka iya yin wannan kafin magariba ta gobe insha Allah faniyan salifan gaba ta uku dirasatun mujaza an namuzaja mimma duwwina fi hadha alqarni wa huwa muwatta al-imam malik to ina son ku tuna wata magana wadda professor muhammad matar zaharani ya faɗi tun farkon karatun wannan littafi yace a cikin karatun wannan littafi ga wata hikima da zai rinka yi ita ce duk abin da yazo zai takaita mana shi in yaso sai faɗi littafin da za a je a karanta duk abubuwan da yazo waɗanda suke da yawa zai ɗauki guda ɗaya ya buga misali a kai wannan ɗayan sai ya haskaka maka game da sauran kaje kai bincike waɗannan malaman da ya jero mana guda goma sha tara ya ce su suka shahara da rubutu a wannan zamanin ko kar ku manta ya fara wata magana wadda ya samo ta daga khatibul bagadadi cewa muwatta ita ake gabatarwa akan wannan nau'in don haka sai ya ɗauki muwattar to waɗannan bayanan da zai bamu game da muwatta ko kun fahimta jama'a yana da kyau kowannen mu yanzu ya je ya ware muwatsa daga cikin littafan shi don yanzu za a yi maka ba za a karantar da kai muwatsa ba ne amma za a yi maka bayani dangane da yadda tsarin muwatsa yake kun ga wannan tsarin ba ya mana shi a ƙasar nan za a karantar da mu littafai galibin za a karantar da littafai sufa ake kawai sai a dira kan babin farko har muƙaddima ma sai a tsallake da haka hatta asalin sakon da littafin ke dauke da shi mai karantarwa baya bayani balle ya yi tunanin zai yi wata mukarana tsakanin wannan littafin da wasu littafai misali yanzu ka zuwa karantar da bulogul maram ya kamata ka karanta mana muqaddima ibnu hajar mu ji yayin rubuta littafin menene yake nufi da littafin sannan sai kai muqarana bulugul maram da wasu kutubul ahkam kama al-muharrar na ibnu abdul hadi kama al-muntaka na al-mujaddid ibn taymiya da makamantansu ka faɗi menene bulugul maram yake da shi na fifiko a kansu ka faɗi menene suke da shi to sa'an nan sai ka zo ka faɗi a cikin waɗannan bayanan da kai me yasa ka fifita gabatar da bulugul mara akan sauran to sa'an nan sai ka zo ka fara bada bayanin ga yadda ibn hajar ya tsara bulugul maram ga tarihin shi tukuna da yadda ya tsara littafin ga to sai zama ana karatun ne ala basiratin amma gaskiya jama'a har waɗanda ke ƙaryar salafiyanci a Najeriya ban taɓa jin wanda ya wa littafi ko ƙwaya ɗaya haka ba ban taɓa ji ba ko ƙwaya ɗaya ban taɓa jin wanda ya zo zai karantar da littafi ya tsaya ya bashi wannan haƙƙin ba wallahu alam sun sani ne suke rena hankalin mutanen da suke karantarwa sai suke ga yaushe za a tsaya waɗannan bayanai to kuskure ne in dai ana ɗaukan karatunka a kaset ka takaita tunaninka kawai akan irin waɗannan ya kamata sai kai ƙoƙarin daidaita abin da zai tabbatar da karatun ya daidaitu da yadda ya kamata a yi da kuma abi da karatun daidai da tunaninsu so da haka ku kiyaye wannan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wato kamar rubutu a wancan zamanin ko to haka yanzu karatu yake a gaban kyamara ko a gaban rediyo duk abin da ka san zaka rubuta a wancan zamani karka takaita tunaninka to a wancan zamanin kenan balle a wannan zamanin zaka iya rubuta abu yanzu yanzu ha yanzu yanzu zaka rubuta abu kana ganin itex ne ka turawa wani itex ne ka tura wanci kafin minti biyar yanzu text din ya yada ko ina ko an fahimta to amma na lura hatta wasu waɗanda suke tura text tunaninsu yakan takaitu so da dama baya tafiya irin wannan to sai kai tunanin rubutu to kuma sai kai tunanin kyamara da aka saka maka karka takura tunanin ka wuri ɗaya sai kuma kai tunanin rikoda da aka sa maka karka takaita tunanin ka wuri guda wa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka al-muallif shine yace salisan dirasatun mujaza anna muzaja mimma duwina fi hadha al-qarn wa huwa muwatta al-imam malik takaitaccen darasi da takaitaccen bayani dangane da misalin littattafan da aka rubuta ko kuma dangane da ɗaya daga cikin misalai na littattafan da aka rubuta a wannan karni shine muwatta ta imam malik al-muallif wane ne malik mawallafin littafin abu abdullah alkunya shi baban abdullah malik ibn anas al-asbahi malik dan anas ba asbahi wato ba asbahi asbahawa larabawa ne amma mutanen yaman imamu daril hijira an nemi shi jinjina da cewa babban malamin kasar hijira in aka ce imam limanci ne na ilimi ba limanci ne na sallah ba ta yi wa imam malik ya rasu ba a taba nada mishi rawanin shine limamin juma'a ko limamin kauye kaza ba da haka wannan limanci da kaji ana cewa imamu abu hanifa limanci ne na ilimi wato authority ne shi bal imamul muslimi na fi zamanihi kai ba ma wai limamin madina a ilimi ba a limamin musulmi a zamanin shi inda wajen ilimi ne qala al-zahabi al-imam al-zahabi yace al-imam al-hafiz maliku babban limami ne mahaddaci faqihul umma malamin fiqihun al-umma shaykhul islam kuma malamin musulunci na fata an gani wato galibi musamman ahli sunna su in suka ji an ce shekul islam galibi suna jin kalmar ta takaitu ne akan ibnu taymiya ibnu taymiya ɗaya ne kawai daga cikin mashayikhil islam amma ba haka ba shekul islam suna da yawa kuma me ake nufi da shekul islam aka ce shine wanda ya karanta tun yana matashi har ya zama dattijo yana karantar da al'umma yawa ya gari ya zama umda su kawai shine yake siffanta da shekul islam don wasu sun taso ne suna hayaniya dan me za a ce ibnu taymiya shekul islam a an haka ce shekul islam ba ana nufin wai shi kadai ne malamin musulunci ba a ma'ana ya sadaukar da rayuwar shi har yawa ya gari ya zama malami a musulunci wannan magana tana nan a cikin tazkiratul huffaz a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da bakwai limadha summiya kitabuhu bil muwatta me yasa aka ambaci sunan littafin maliku da muwatta mala yace summiya bidhalika li amrayn dalilai biyu ne yasa aka ambaci littafin da wannan sunan awwalan li annahu watta'a bihi al hadith ay yassarahu lin nas saboda ya sauƙaƙe hadisi ta hanyar rubuta wannan littafi rubuta wannan littafi sai zama sauƙi ne ga samun hadisan da da sai kayi tafiyayya mutanen da da suka yi ta yanko tafiya mai nisa suna tawa wurin imam malik to sai imam malik ya yassare musu to shine wata'a kun ji dalili na farko dalili na biyu limuwata'ati ulama ilmadinati lahu fi an kira muwatta muwatta ne saboda muwata'a wato yarjewa ko haduwar malaman madina ga imamu malik dangane da wannan littafi wa muwafaqatuhum alaihi da kuma dukkan su sun yi muwafaqa sun dace da imam malik cewa sun yadda qala al imam malik imam malik yace aradtu kitabi hadha ala 70 faqihan min fuqaha al madina na gabatar da littafin nan nawa ga malaman fikihu guda saba'in daga cikin malaman fikihun madina fa kulluhum wata'ani alaihi kowane malami daga cikin su ya dace da ni akan wannan littafi fa sammaituhul muwatta sai na kira wannan littafi da suna al muwatta karanta shafi na bakwai na sharhin muwatta na suyudi mai suna tanwirul hawali kaga kenan cikin waɗannan maganganun guda biyu da aka faɗi na dalilin sanya wa littafin suna kaga ya karkatar da me magana ƙarshe ita ce daidai to akwai wata magana wadda ya tarbabbiya ce wannan a bakin malaman soro muka ji ta wai lokacin da imam mali ya rubuta muwatta sai aka rinka jifa da ita ana takawa ana takawa shi yasa wai sai aka sanya wa littafin wai muwatta wannan kuskure ne arabiyatan wastilahan saboda haka waɗannan dalilan su ne malamai suka sani amma na ƙarshe shine ingantacce mawdu'uhu littafin muwafa akan me yake karantarwa shin littafin hadisi ne ko littafin fiqh ne ko kuwa littafin duka ne ko kuwa littafin muwafa littafin tara hadisai ne kadai to wannan tambayar ta karshe jefar da ita saboda karatun yau ya nuna cewa ba daidai bace littafin muwafa ba littafin tara hadisai bane saboda littafin an rubuta shi ne a karni na biyu karni na biyu ba karnin tarawa ba ne karnin tsarawa ne don haka littafin muwatsa ba shi daga cikin littafan da kawai tarawa aka yi amma a tsare ike an fahimta don haka littafin muwatsa yanzu in za ka yi tambaya sai ka ce shi littafin hadisi ne ko littafin fikihu ne ko ko littafin hadisi ne da fikihu a haɗe malam da ya ce ishtamala ala a hadithin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kawali sahaba wa tafatawun tabi'i littafin ya tattaro maganganu na ainihin hadisan manzan Allah da maganganun sahabbai da fatoyin tabi'ai wa kadin taqahu min mi'ati alfi hadithin kana yarwiha imam malik yana da hadisai dubu ɗari waɗanda ya ruwaito to sai ya tato daga cikin dubu ɗarin nan sai ya hada muwadda ba ana ce maka wai a cikin muwadda ya rubuta hadisai dubu ɗari ba ne imam mali yana da hadisai dubu ɗari waɗanda ya ruwaito a cikinsu ne ya tsamo muwadda allah ya sa kun fahimci hausar wannan magana tana nan a cikin tarurul hawalik to yanzu in ka ji waɗannan maganganun da aka faɗi da kyau to za ka iya amsa wa kanka waccan tambayar littafin muwatta littafin hadisi ne kuma littafin fiƙihu ne domin ga hadisan manzon Allah ga maganganun sahabbai ga fatoyi na tabi'ai to kuma da gwargwadon riwayar da ka samu amma riwayar da ta fi kowace tattara fatoyin imam malik na fiƙihu kuma ita ce riwayar yahaya ibn yahaya allaifi kaga kenan in ka dubi wannan da kyau zai tabbatar maka da cewa muwatta littafin hadisi ne kuma littafin fiƙihu ne to kun tuna wata magana da nake yawan yi cewa idan kana neman wani asari sai ka rasa ina za ka same shi nakan ce ga irin littattafan da za ka duba sai in ce duba littafin al-musannaf na ibnu abi sheba duba na abdurrazzaq duba muwatta ta imam malik dubi sunan al-kubra imam malik ya ba da muhimmancin ruwaito maganganun sahabbai domin hujja ne kamar yadda muka ji daga imamu zuhuri a ƙarƙashin wannan idan da wani zai faɗi wata magana ta fiƙihu ya danganta ga sahabina daga cikin inda za ka nema muwatta kaga yanzu ana baka analysis ne game da littafin to kagan aka zo karantar da kai bayan an yi maka irin wannan darasin ko to za ga cewa karatun littafin ka fahimce shi amma galibi jama'a ban san wasu ko ko ban san ko ana yi tunda yanzu mu ba geography ba fagen mu bane ban san ko har yanzu ana yi ba a da muna yaran ana koya mana geography in za a ɗibe ku excursion zuwa wani gari a da da yake ba kun san zamanin mun rayu mu zamanin analog ne sai aka koya mana map reading za a tsoma zare a ruwa ana yin wannan har yanzu yawwa kaga abinda ake so wai ana so ne ku gane ina za ku je daga zariya za ku tafi sokoto to a ina sokoto take sai an fara kawo muku map din Najeriya tukuna sannan a tabbatar muku da cewa Sokoto a arewa take arewa maso yamma ta yi iyaka da jiha kaza ta yi iyaka da jiha kaza to sannan sai a zo a sa muku zari a ce kun ga yadda